أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبف منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna takwas ga watan rabi'in al'awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1447 wanda yi daidai da 31 ga watan takwas na shekara 2025 miladiya alhamdulillah kamar yadda aka saba ci gaba da wannan karatu na wani littafin nan mai albarka littafin risala risalatul abi zaidin al-qirawani littafi na fiqhun kuma ta mazhaban ta imam malik bin anas Allah kara masa yarda har yanzu dai muna cikin wannan babban babi babi da yake bayani akan aure da abin da ya shafi aure da sauransu kuma wancan sati mun yi darasi na 64 ko yau insha Allah darasi na 65 ne zan tashi kuma zan tashi kan gabar wal mumallakatu wal mukhayyaratu lahuma an yaqdiya ma damata fil majlis walahu an yanakira kenan shafi an gani to ku ba da shafi katurbaisai su ne ko? sai dara ta nawa daga sama ko daga ƙasa ku ji ba fashi katurbaisai su gani? ta biyar ko? to insha Allah to kuwa ji wa kwa samu gurin to mu je to wal mumallakatu wal mukhayyaratu lahumu an yaqdiya ma dama ta fil majlis wa lahu an yunakir wal mumallaka ma'ana matar da aka mallaka mata mijinta ya mallaka mata haƙƙinta a hannunta ma'ana kamar miji ya ce ma matar shi na mallaka miki kanki ko al'amarinki ko sakinki yana hannunki ko kuma a'a ke sakakkiya ce duk lokacin in kina so in kin amince in kin yarda wannan ita ta kike mamu mallaka matar da mijinta ya mallaka mata al'amarin ta hannunta na mallaka miki kanki al'amarinki a hannunki ko sakinki a hannunki ko kuma in kin ga dama ki saki kanki ko na sake ki in kin ga dama in kin tabbatar to ya hukunci ne ki ta biyu kuma wal mukhayyaratu ita kuma matar da mijinta ya bata zaki ku ji ba abu ne waccan mijinta ya mallaka mata al'amarin da hannunta kenan duk lokacin da ta ga dama tana iya ta saki kanta an gane ita kuma wannan ta biyu wal mukhayyaratu ita kuma wadda miji ya bata zabi mijinta ya bata zabi kamar ya ce ki zabe ni ko ki zabe kanki ko ki zabe ni ko ki zabi saki daya ko saki biyu akwai bambanci an bamce da kadiya take to zan mu je gaba sai mu ci to yaya hukuncin su yake ita wancan an ba ta dama ita kuma wannan an ba ta zaɓi to hukuncin su lahuma an ya kadiya ma da mata fil majlis to saboda haka yanzu shari'a ta ba su dama a wannan majalisi a wannan wuri su yanke hukunci ba sai sun tashi ba a anan ne kuma za su yanke hukunci kowa za ta dauki decision na farko a gurin kuma decision karara za su ɗauka ba wani ba kwalokwalo babu wani dan dukulkuni a'a tsarara kawai su fito su faɗi hukuncinsu saboda haka idan suka faɗi wata magana ma a dukkune wata rada ba sai a ce kai ba a farmita ba me kike nufi me ka zaɓa a farakan lafi a hutu kila a nan ake yin ta ta ƙare ba a tashi a ce a'a bari sai na je na shawara ko sai na je kaza fito ƙarara to yanzu ke ga hukuncin ke ke ma ga hukunci to kuma a nan take za su yi hukuncin ba sai an tashi ba sai an ji an dawo ba babu indo ina ayi kuma za su ba da amsa karara to kaga an ce walahu an yunakir amma mushi ya samu zai iya musantawa to amma kafin nan yanzu kaga ita waccan da wannan yanzu ta farko yanzu ya mu dawo ita mu mallaka in wanda aka mallaka mata al'amarin ta hannunta kaga anan ko ta ce saki daya ko fiye da haka in ma zaɓi saki daya ko fiye ko biyu ko sama da haka to yanzu in a ɗaya ne ta ce to na zaɓi saki daya to yanzu musu mishi bai da musu ba zai ce a'a ban yarda ba a'a shikenan saki yayi tsayin yayi amma sai ta ce na zaɓi biyu ko na zaɓi uku to a nan shari'a ta ba shi dama sai ta a'a ni dai saki na ce to ɗaya ya samu ya ce a'a to ni ban yarda ba an fahimci kadiyar take an ba ta zaɓin saki sai ta ce to na zaɓi saki amma ina son saki biyu ko uku a sai ta ce na zaɓi saki ɗaya to shi kenan shi ba zai ce a ai wasa nake ni ba mai raba ni ba ban saka ba a an ka sai turo ta wannan saki yayi amma sai ta ce a to ni biyu na zaɓa ma ko uku to a nan shi kuma shari'a ta ba shi dama ta ce a to ni ban yarda ba ni dai ɗayan a tsaya a ɗaya an gane to shi ne a nan hukumcin wannan ta farko ke na wadda aka mallaka mata kanta shi ya sanya ya ce walahu an yuna kira mamallakata khasa a nan shi mijin a shari'a ta ba shi dama zai iya musu game da ita wannan wadda aka mallaka mata in ta fice ɗaya sai ta ni mai raba daga ɗayan ka wuce ni da na baki zaɓin saki kin saka to ɗaya ɗaya ne amma ba biyu ba ta ce a ni sai biyu ce shara to ko duk inda ake ko ayin gaba ma shi yake da gaskiya shi dai ɗayan ya tabbata amma biyu bai yarda ba kuma shi kenan sai a tsaya ce a tsaya akan biyu a tsaya akan ɗaya ba za a fice biyu ba ba za a fice uku ba eh na ji ka eh eh eh eh a a kuma ai shari'a ce take ai yanzu maganar shari'a ce muke ba maganar ra'ayi ba ai shari'a ce yanzu kuma take hukunci akai an yarda da hukuncin ya ba ta zabi to amma ni zabin da ya ba ta to bai huce daya shi yasan ya nake mu bi kadiyar a hankali ɗaya ɗaya ɗaya mu warware wannan ta kwanza muke ta gaba ita ma ta gaba tana da sarƙaƙiya kun gane to ita wanda da aka ba ta zaɓi to saboda haka ya kace na zaɓi saki to shi kenan saki ya yi a nan shi ko bai da damar ya yi reki ne ce a ban yarda ba ai ni na fasa a a sai turutar ina ba ta an gane yawwa a wannan guri ba a wannan hukunci ba nan ba plan bubuwar ba ce ba yawwa kenan a a ana diba maslaha shi dai yayi azarbabiya yayi sakaki ya ce kaza tunda ya bada dama to ya tace ta zabi ta amsa ta zabi saki to ɗaya ne ɗaya za a zartar mata sai ta ce ta sabu biyu sai ta hece a'a amma inda zai ce bi ma to na yarda to shikenan an gane kenan yanzu a nan ba a ba ta plan pouvoir ba sai ce ta ce biyun nake so sai ce to jeki ko ta ce uku nake so ya ce jeki to shi yanzu kaga shi ya tabbatar shi ya bada ina ba ta kun gane amma yawwa amma yanzu sai ta ce saki to ɗaya in na ta ta zato yanzu kuma tana da haƙƙin shi amma ba ta da haƙƙin ta ɗora sama sai ya yarda an gane wannan gabar yawwa to shi ne ce walahu an yuna kiran mamallakata khasatan fi ma fauka wahida to saboda haka shari'a ta ba shi dama yayi musu ko ya shaye ko ya yi rikire ko ya sha da baya game da wadda ya ba da zaɓi sama da saki ɗaya idan ta zaɓi sama da saki ɗaya amma da sharaɗin a nan malamai suka ce idan ya musanta a wannan wurin ba tare da yawo fintar ba sai tabbatar ba tare da yawo fintar ba a'a sai ta ce biyu kawai sai sambulan da kamar bai shi ba sai kyale sai bayan can daga baya sai ce a'a ni ban yarda ba to nan sai turuta ya bar haƙƙin shi ina ba ta gane tunda da gangam ya bari a ya shi ta tabbas ta ce to biyu ko ta ce uku sai ki musantawa sai daga baya tukun abin ya mishi zai bayan ce to kai wani ya za ya ce a to ni ban yarba da to an fice ke da da maka kuma ta fice ina ba ta an gane a nan malamai suka ce inda ya yi wani ganganci ma ya ce a ainihi da na ba ta wani dama ba saki nake nufi ba ma to a nan malamai sai suka ce ai raina ma mutane hankali ne ba to yanzu uku ma za a tabbatar mishi dalilin wannan raina hankalin to shi mai sai a tabbatar mishi da uku Sha ni abin da nake nufi na sa saki ɗaya ne kuma ni ma dama a zuciyata ɗaya na yi ne yiwa zaka ma wani renin hankali to wannan renin hankali da ya ce da sai tuce to a tabbatar mishi ukun ma gaba da ya je ya ɗandana dai kuma ya sake nemo wani sadaki ya je ya kawo wata eh an buga sanda yanzu kuma buga mishi sanda ne za a yi idan ya kasance da gangam ne bisa garin shi za a yi shi idan kuma ya sharɗanta mata a wajen ɗaura aure sai sharɗanta mata ce to na mallaka miki kanki duk lokacin da kai dama sai ki saka wannan ki saki kanki kawai saboda haka da aka ɗaura aure ta ce ta saki kanta sau uku kafin a kwanta aure ayi mutane ba dan adam ba shiga tuka ce da garaje da ganganci ba ai garaje ne kuma akwai masu irin wani abu ba wai kafin tun ana soyayya aka mine ne za a daura aure yace mata to sharadin an daura aure ma ko kuma ba an daura aure ba kafin a tare sai yace mata to kuma yanzu al'amarin ki hannu na mallaka miki duk lokacin da ga dama kina iya sakin kanki to ba an daura aure kawai ta karbi sadakin da komai sai tace to na zabi saki na zabi saki na saki kai na so kaga ba kwanta aure ba sai tace na saki kanta so uku to shikenan ku ta saki ya yi dukuli ko bai ta kuma ta saka uku kuma ta ci banza a yi daman a kara zance a dawo da wani abu babu zance a dawo ai shi ya ma da zaɓi yawon kake ta saka sakin duka rukunku shi kenan ta saka kuma sa'anan kuma babu komi kuma ta ci sadaki goma ya sake wani shigar daga wa alaikun salam eh eh ban eh a yana da iko amma ma'ana ka san wasu tunani da akwai mutane wanda zaka rasa wasu irin garasa gaban su garasa al'ubla wani daɗin auren ne a'a soyayya ce mine ne da karasa kan gare shi kawai sai ce ma mata shi ya mata haka ya saka mata ya yi kina baki yanki musamman ma an galabi a dai wannan abu yan bariki sun ga yan bariki ku yi hakuri yan bariki sun gode shiga takar kawai shi dadin aure ne ko kuma soyayya ne ko mire ne eh ga to shikenan alhaji ya ce gatanci ne ka gane yana da damar to in aka gani tana son shi ai ga zama zata yi musamman in ta ga akwai ci akwai mai ko ai kaga ba za ta saki kanta ba ko ina wanda wani ma tana neman shiga za ka ba za su sake ganta ba to kuma a nan shi kuma yanzu daga bayan yana son sake kuma sai ya saka ya yi fito karar ya ce to na saka na amma yanzu in dai ba ta sake ganta ba to tana ana matsayin matan shi to aka lafiya ka ji wanda yake gatanci ne yake kawo haka ni kuma sai in ce wani lokaci har da nau'i na jahilci gaskiya to shi ne in mutum ya yi wannan sakakin to ga hukuncin shi a shari'a to mun ji wannan gabar to mu je ta biyu ita kuma wa ammal mukhayyaratu yanzu ita kuma wanda aka bata zabi to ita ɗayan biyu ne in ma zabi akan adadin saki kaga zabi da aka bata akan adadin kenan ita yanzu da ya saki ne to amma mi zabin da aka bata akan adadin sakin ko kuma zabin kanta an bai da kenan a nan wajen adadi idan ta zaɓi adadi kun gane idan ta zaɓi adadi to a nan malamai suka ce falaisa laha an takhtara ziyada da alama ja'ala laha to a nan ita ba ta da dama ta fice akan abin da ya zaɓa mata in yace ɗaya to ɗaya ne in yace biyu biyu ne to ba za ta fice bai ta kai ita a nan akan abin da ya zaɓa shi ne za ta tsaya a kai in ta ce in zaɓin adadi ne amma idan ta ce ta zaɓi kanta ai kaga zaɓi biyu ne ba ta ya ce ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki ko kuma ki zaɓe ni ko ki zaɓi saki ɗaya ko saki biyu kun fahimce da magana take to kaga a nan ya ba ta zaɓin adadin saki ko ta zaɓi saki ɗaya ko ta zaɓi saki biyu ko to a cikin wannan biyun za ta zaɓa ba za ta huce biyun ba ko ta zaɓi ɗaya ko ta zaɓi ba za ta ce ba ni uku na zaɓa kun gane kenan kun gane zaɓin adadi ya bata yawa akwai limit in kuma yanzu ta ce ya ce mata ko ki zaɓe ni ko ki zaɓi kanki yanzu kaga a nan ya ba ta zaɓar kanta ko shi to a nan idan ta ce ta zaɓi kanta to nan saki uku ne kaɗa babu zancen rangwami ko da ta kawo ta fasara shi ba za a babu wani tawili babu wata fasara babu wata kwaskwari ma kawai in ta ce na zaɓi kaina to shi ke na saki uku ne Hmm? yau in ta ce ta zaɓi kanta to shi kenan me ya sanya yanzu ai alaka ce ga baki ɗaya ta yanke ai yawwa alhaji ya nuna gida to yanzu kawai saki ne ga baki ɗaya yanzu ai kawai dama alaka ce yanzu sai bini yanzu an ƙari an yi baran-baran shi kenan an ƙare su shi da shi da ita in kuma ta ce ba a zancen fasara in kuma yanzu ta ce a'a na zaɓi ɗaya na zaɓi saki ɗaya ko saki biyu zaɓa ko ko eh eh eh yawwa to shi wanda saki uku ne in ta ce ba in ta ce ta zaɓe in ta ce ta zaɓe shi to yanzu kaga babu zancen saki kenan yanzu tana sa aurenta kenan aure na da an kare za mu zaɓi ɗaya ne ko shi ko ita in ta zaɓi kanta to shi kenan yanzu an kare in ta zaɓe shi kenan yanzu kuma ta zaɓi zama da shi kuma dindindin har yanzu kenan suna nan tarin to walaysa laha fi takhayyirin walaysa laha fi takhayyir an taqdiya illa bi salasin summa la nukratu lahu kun gani shine malai ce to abin da ya sanya saboda a wajen zabi ba ta da wani zabi babu wani hukunci in dai ta zabi kanta to babu wani hukunci ko hukuncin kufri wala nukratu lahu fiha kuma shi ma anan ba zai musanta ba ce a ni ban yarda ba ai ban san abin haka zaki ba a siturutar kai kai da mu ya sanya a yi damun malama mai tali ya ce wai sa'adar ulama wai da diya mutum bai sani bai tambaya Allah ce fasa alu ahalin zikiri in kuntum la ta'lamu to dan me zaka yi wannan gangance baka sani abuwa to saboda haka zaka ce summa la nukrata fiha babu wani zantan musu babu zance ya ce a na dawo da su domin idan ka ci mutum mishi ya ce ma mata ki zaɓe ne ko ki zaɓi kanki ma'ana ka zaɓi a yanke igiyar alaƙa ce ga baki ɗaya shi ya sanya musulunci ya haka to wannan shine hukuncin wannan gaba ta farko kenan wal mumallakatu wal muhayyaratu an fahimci wannan gaba to kuma gaba ta gaba wani hukunci ne zamu shiga mu je gaba to kuma sai gaba yanzu yace wa kullu halifin ala tarkil wada'i aksara min arba'ati ashhurin fa huwa mulin ولا يقع عليه الطلاق إلا بعد أجل الإيلاء وهو أربعة أشهر لحر وشهران للعبد حتى يوقفه السلطان مبصرة وكل حالف ينزكم وتقبع ينزكم وانا قبع دزام شقا قبع تيت إيلاء إيلاء شرمونه حكومة تداجي دمش إيلاء نيه إيلائي to shi ne ce wa kulle halifin alatar kilwaɗai shi ne mutum ya rantse ya yi rantsuwa ya ce ba zai kusanci iyalansa ba kuma da gangan don ya cutar da ya kawai da ya musguna mata aksara min arba'ati ashhur fiye da wata hudu inda ya fice wata hudu to yanzu wannan hukuncin sunan shi hukuncin ilahi ilahi shi ne ake cewa mule kawai haka na dangam don ya cutar da ita ya ajiye ta ita ba za ta je ta yi zina ba ita da wanda ce fasikar ce ta yi ta kuma ya kyale ta a cikin gida da dangam kuma ya yi to in ya wuce wata hudu to wannan hukuncin sunan shi izilai to yanzu zamu shi hukuncin a musulunci yaya abin yake shine malai ce wa kulli halin dukkan wani musulmi baligi mukallafi da khalifin da yayi rantsuwa ala tarkil wadai akan cewa ba zai sadu iyalinsa ba wanda kuma matar lafiyayya ce kuma ba wai don karancinta ba a'a ba don rashin lafiya ba ba don wani abu kawai da gangan sawa'un wannan matar musulma ce ko baki tabiya baiwa ce duk ɗaya hukunta ɗan ne amma kawai shi niyyar da yi da gangan ne da ya cutar da ita sai ya ɗauki wani decision kuma ce wallahi ba zai kwanta da ita ba aksar min arba'ati ashhurin fiye da wata hudu to yanzu hukuncin shi wa huwa mule ya zama mai ila'i yanzu hukuncin da suke ciki a musulunce to shine ake cewa ila'i shine yake mule daga ranar da yi rantsuwa in har ya kasance rantsuwar karara ya yi ta kamar mu ce ce wallahi ba zan kusance ki ba ko wallahi ba zan kwanta da ke ba tsawon wata hudu daga ranar da ta kai ƙara wajen hukuma in rantsuwa da abin da ya yi ƙasa da wata hudu to ba ila'i ba ne ba sai idan ya ɗora sama da wata hudu wani zama ila'i da an fice wata hudu to yanzu kuma ya fice ya zama ila'i da zai ce a'a ba zan kusance ki ba har sai wane da ya yi bulaguro kamar ce har sai zai ya dawo daga bulaguro ko har sai wane ya dawo to har yanzu wannan ba ila'i ba ne ba shi ila'i sai in ya fice wata hudu duk mijin da ya kaurace matar tsawon wata hudu kuma ya yi rantsuwa kuma da ganga to shi ne ake cima hukuncin ila'i abin fahimta abin in bai kai wata hudu ba ko kuma ya tsaya cip a bakin wata hudu sai kadiyar ta kare sai aka yi resulting problem to ba ila'i bane ba amma da ya haura wata hudu to shine sunan ila'i to shine zan yi hukuncin sa kai akwai kwarai aure shi da aya da akwai shin ne ma aka dora muku wannan shari'ar akwai aure yana ba ta ci yana ba ta ci da komi to amma kawai kusan da tunani kuma yayin ruwan tsari ba zai ba to duka in je kasa da wata hudu ne ba ila'i ne ba in kuma har ya sa wani shara'i shi ma kafin duk bai zama ila'i ba ila'i sai in ya fice wata hudu daga wata hudu to ganin ne ya zama ila'i to yanzu in ya zama ila'i to ya za a yi shi ne da ya yi rantsuwa bakin wata hudu cif bai kara ba ba ila'i ba ne ba wani finishan ne ya mata wani abu ne dai azabtarwa ne ya mata amma da tsara ya ƙara a sama da wata hudu to yanzu kuma shine zai shiga wannan hukuncin na ilahi ina fata ku fahimci darasin kenan da kyau kafin mu shi hukuncin sa kenan yanzu in yayi ƙasa da wata hudu saboda haka shine ce wala yaqaw alayhi talaq illa ba'da ajal ila to saboda haka in bai wata hudu ba to ba saki bai hauku ba har yanzu matar shi ce illa ba a da ajalin ila sai wannan ajali na ila ya cika wanne ne wa huwa arba'atu ashhurin wata hudu li hurlin gada wa shaharani wata biyu li abdi in bawa ne ina ba ta ambata kasa da haka duk da wali da waye duka babu wani hukunci da zaku yi a kasa kawai sai nasiha da jan hankali da sauransu har ya gane ba ne amma da zarar ya wuce to yanzu kuma ita yanzu kuma an shiga wani hukunci daban sai a kai kara wajen hukuma to shi ne malaci hatta yi ki huhul sultan sai a kai shi gaban sarki ko gaban mai hukunci sai a tseda shi kenan shi ne wannan magana ingantacciya idan mutum ya kaurace ma iyalinsa wata hudu cif to har yanzu ba a aure yana nan ba babu saki daga wata hudun nan to shi ne yanzu kuma sai an je wajen hukuma sai hukuma ta tsida shi to wane ta yi rantsuwa da wadda ne to kuma yanzu an zo kaza ce to ko ka koma ka kusanci iyalinka ko kuma ka sake ta saboda haka idan ya koma to wannan hukunci da ila'i ya faɗi shikenan ruwa ta ce an sha banza ya sha hutu shi yasa Allah ne ce fa in fa'u fa inna Allaha gafurur rahim yace idan ya dawo a bakin wannan dele to Allah mai gafara ne mai jin kai ne to shikenan magana ilahi babu ita amma sai aka ce dawo sai ta a shi bai zai koma ba wallahi shi bai zai kwanta da ita ba to ka sake ta yace kuma ba zai sake ta ba to saboda haka yanzu kuma hukuma ta zai aiki yan sarki sai sakan mashi ita kuma ta sa to sai aka ce mishi a aka sake ta ce ba zan sake wacce sake ta to zan saka maka ita ba sake ta ba ku koma gida na baka dama gobe ke a dawo in babu wani abu ku eh kenan ya so a yi sulhu da a daidaita kafin tunda delayin ya zo da aka zo sai dan burburburinsa to malamai suka ce matukar dai ma'ana kaciya da kaciya sun haɗu ko ba yi wani abu ne ne to shi ke yanzu kuma ya rusa wancan abu ya rusa wancan hukuncin ya koma mai tsayin yanzu da an koma kamar yadda Allah ya ce fa in fa'u yanzu kenan an yi sulhu yanzu kuma sai sun sabon hukunci daban in kuma a hakan ma da ya dawo ya kiya to yanzu kuma sai sarki ya saka masa ko shugaba sai ya saka ta shikenan an kare da sarki ya saka maka mata ko shikenan an kare to an ji wannan hukunci to wannan shine ake ce ma eh yau ta kama sarki ga ba ga ya yi abin zama to mun fahimci wannan hukunci to mun ji hukuncin ila'i ko to wanda shine ake cewa ila'i a musulunci miji ya rantse ba zai kusanci iyalinsa ba har tsawon wata hudu to shine sai ake cewa in dai aka huce wata hudu to shine ya zama hukuncin ila'i in aka za daidai to abin da yake akan shi a ce to koma in ya koma shi kenan magana ta mutu babu wani saki a an ya kiya sama da haka to shine kuma sai a saka mashi ita yan sai a yi saki amma duk wannan tsawon wata hudun babu wanda ya sai raba su ko ya ce kaza da sauransu babu sai dai a mishi da siya a ce bari kun komai musulunci ya sa tsari yanzu hukumci na gaba to da musa kuma yanzu an kare wannan gaba wata gaba ce kuma za a shiga ومن تزاهر من امرأته فلا يدعوها حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها شرك ولا طرف من حرية فإن لم يجد سام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أدعم ستين مسكينا مدين لكل مسكين ولا يدعها في الليل أو نهار حتى تقضي الكفارة فإن فعل ذلك فليتب إلى الله عز وجل فإن كان وضعه بعد أن فعل بعد الكفارة بإدعام أو صوم فليبتدئها ولا بأس بإتك الأعور بزهاد وولد الزنا ويجزئ sagiru wa man salla wa sama ahabbu ilaina to yanzu kuma wannan gaba ita ma wani hukuncin ne daban wani hukunci ne shine hukuncin zihari mun ga duk hukumce hukumcen duk suna da suna a musulunci ila'i in an tambaye ka miye ila'i a musulunci shine mutum ya rantse ko wata hudu ba zai kusadi da iyalinsa ba shine ila'i to ga hukuncinsa li'ani shi ma mun yi shi a baya to yanzu kuma hukuncin zihari yanzu shi kuma hukuncin na zihari me zihari shine mutum ya kwatanta bayan matashi da bayan uwarsa shine malace wa manta zahara duk mutumin da ya yi zihari daga cikin musulmai mukallafi baligi ɗa ne ko bawa idan aka ce musulmi a nan ya shafi mushi ko kuma shugaba min imra'atihi daga matarsa ko baiwarsa ne zihari shine mutum ya kwatanta matashi da muharramarsa mana muharramaka wanda aka haramta maka ita har abada ba kai ba a wuri tsakaninku ko don dangantaka ko don shayarwa ko don sukuntaka ai duka mun karanta a baya a farkon babu mun karanta waɗanda aka haramta mana guda bakwai saboda dangantaka waɗanda aka haramta mana saboda shayarwa da wanda aka haramta mana saboda sukuntaka to daga cikin waɗannan matan mutum ya kwatanta mata shi da waɗannan kenan kaga an takaita cikin abubuwa guda uku ko uwar matarka ko agolarka idan mutum ya yi tare da uwa ko matar babanka ko kuma matar ɗanka kamar mutum ya ce an ti alayya ka zahari ummi ke in nan bayan ki kaman bayan uwata mutum ya faɗa ma matar shi wannan magana shi ne zihari an gane yanzu zihari to yanzu kuma haimu shiga hukumuncinsa wannan shi ne ake ce ma zihari mutum ya kwatanta bayan matar shi da bayan uwarsa ma'ana wata muharramarsa to duk mutumin da ya ma matarsa wannan kalma to fala ya da uha ba shi ba kusantarta ko sumbatarta ba zai yi ba ko shafarta ba zai yi ba kai wani malamai ma da suka ƙara tsananta ko kallon gashin da ma zai yi ba hatta yi kafira har sai ya yi kafara yanzu shi wannan ba saki ba ne ba amma hukuncin shi ba shi ba wannan matar har sai ya yi kafara da lokacin da mutum ya faɗa ma matar shi wannan yanke an ki alayya ka zahari ummi a riƙe idan mutum ya wannan kalma ba saki ba ne ba a musulunci amma shi ne ake ma zihari to in ku zihari ya faru to yanzu an sefari insu da shi da ita dai an nesa ne an nesa ta shuna na wani lokaci wannan wani lokaci ne shi ne har sai yayi hukuncin da musulunci ya dora mishi yayi kafara tukun yi kusanci iyalinsa ita kuma kafara ɗayan abubuwa guda uku ne a shiri shine mala ya kawo bi itiqi raqabatin mu'mina shine mutum ya enta wuyaye mana ya enta baiwa mumina salimatu min al'uyub wadda take lafiyayya da dukkan wani aibobi laysa fiha shirkun kuma babu tarayya a karkashin ta ma'ana ba ta mutum biyu bace ba wannan yana da rabi wannan yana da rabi a'a sak kawai baiwa ta mutum guda wala qarfun min al-hurriya kuma ba ta da rabin yanci ba mamaki eh ta mutum biyu ce sai ɗaya ce to ya ‘yanta ta ɗaya ce shigun bai ‘yanta ta ba to aka ce ciko in an aka yi haka sai a ce to kai cika sauran don ta zama baiwa to shigun bai da shi yanzu ana na ana jiran abin da za a samu a ba wancan da ‘yantu kaga yanzu tana da rabin libarte da kuma rabin ya wuce to ita ma ba za a ‘yanta ta ba a'a lafiyayya ake so wadda ba ta da duk waɗannan ɓangaren saboda haka ga anan zahiri an sharaɗa sai mai imani saboda asalin ‘yantawar ibada ce inda mutum zai ‘yanta kafira baiwa kafira to ka fara baɗi ba eh sai musulma musulman ba sai mumina mumina mai imani abinda zai ƙara tabbatar mana zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani bawa wani bawan Allah ya zo ce ya rasulullah zai yanta baiwar shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta kawo ta zo da ita da ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya jarabi imaninta yace mata aina Allah ina Allah ce yace fi sama Allah yana sama saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ta ta mu'mina ce to kaga wannan hadisi kar ya tabbatar mana Allah yana sama kaga sabani aqida masu cewa Allah yana ko ina a kuma ga dalili Allah subhanahu wataala ya bayyana cikin alwar amman hadha allazi yarzuquna a amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiban a amintum man fis sama'i gashi nan wanda yake sama to saboda haka musala ce ‘yan tata mumina ce to saboda haka sai mumina idan mutum ya ‘yanta wadda ba mumina ba to ka fara ba ta yi ba sa'an da alal misali mutum zai ‘yanta baiwa wata ke da na ƙasu saboda haka ita ma kama alal misali mai yankakken hannu ko mai yankan kafa ko makamniya ko bebiya ko mahaukaciya ragagga to saboda haka shi ma bai yi ba ni kaga ai waɗannan arha za a sai da maka su to saboda haka bai yi ba amma in illa yar kaɗanci kamar gurguntaka yana ɗan ɗin gisa ɗan ɗin haka kaga wanda aibata da babu wata illa da yawa ce to ita wannan malamai suka ce ba laifi amma in abu ya fito karar illa ta wata fito karara to ko ka yanta to ba ta yantu ba ka fara ba ta yi ba kenan yanzu mun ji sharaɗi guda shine yanta ni baiwa in kuma yanzu to yanzu kun ga zamanin da muke babu baiwa ko kuma a'a akwai baiwar amma mutum bai iya saya bai da kudin da zai sai baiwa ya yanta ta bai samu baiwar ba bai da baiwar kuma bai da kudin sayan baiwar to mi zai sama shaharai ne muta tabi aini shi ne sai na sai mutum ya dawo ƙa'ira ta biyu shi ne sai mutum ya azumin wata biyu a jere babu yankewa in ya ɗauka da ganin wata to sai aje da ganin wata alal misali da zai to zan fara yau an ga wata tsayuwar wata ko sai ce to ya fara yanzu ranta aka sake ganin wata to yanzu kaga yayi wata guda kuma sai ci gaba ranta aka sake ganin biyu shi ne ya kare kenan kaga ba mamaki in wata yayi 31 talatin ba ɗaya ɗaya kaga sai samu ɗan rai gaskiya ne amma kawai in ya kama a kowane lokaci kawai ta to kafara ta gobe na kafa kafara to shi ke na kaga yanzu ba da wata yin ba a shire to azumi sattin zai kwana talatin sai yi niyya ta wani fa'in lamistaɗi idan kuma bai iya azumi ba mamaki mariri ne mariri ne baya da lafiya to mi zai a ɗa'ama sittina miskinan a ɗa'ama sittina miskinan muddaini li kulli miskini yanzu ya ciyar da miskini sattin sai a kawo miskine sattin wannan miskine sattin kuma kowanne mudu bibi ba mudu ɗaya ba to a kawo gobe sai kara ba kuma sa'an nan a nan ‘ya'ya musulmai zai kawo ba za a ɗauko rabi-rabi ba ko kafir-kafir ko muna bara wani a'a musulmi sak ɗaya zai namo 60 ya ciyar da su kuma kowanne muddaini mudubi da irin muddin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kulli miskin da kowanne miskin wannan ga haƙƙin wanda yake da malamai suka ce in bawa ne to shi bawa baya kafara ciyarwa sai idan mai gidan shi ya mishi izini domin a shi dukiyar ba tashi bace ba ta mai gidansa ta to ya dauki dukiyar wani ya yi kafara da ita kaga ka ki kai kyauta da da dukiyar wani a shi kan shi dukiyar ne shi kan shi kaddara mai gidan ce to kuma ka dauki kaddara mai gidan ka yi kafara to saboda haka anan aka ce in ba waye wannan gangancin to shi ɗayan biyu ne shi kawai ƙarshen ta tunda ma yau shi kanshi bawa na bifan shi kansa barantana kuma ya so wata bawa yanta sai na ka gani zai shi dole sai azumi sattu eh wanda ƙarin shi ya kai ba zai iya adi sai wanda mai ake cewa waliyansa sun masa ma'ana yanzu haƙƙin sai a yi masa yanzu sai sai ku haɗu dangi waɗannan mariyan shi ma'ana masu gadansa su zasu in ba su da kuɗi to sai su yi azumi in kuma suna da kuɗi sai su tattara haɗa kuɗi su ciyar da su wannan su fanke shi su ciyar da miskinai in na bashi ne to malamai suna ta in na bashi ne ana iya rarrabawa tsakanin magada a ce to wannan yi wannan yi wannan yi yau a kai kai kaza kowa a bashi daidai gwargwadon sa ba eh ana bin mutum alal misali wani sai ana bin mutum bashi ya mutu to yanzu a rama masa to saboda haka magada sun so su rama to ya za a yi kwa sai a raba shi to kai yana da azumi talatin ne to kai sai kai kaza kai kai kaza adadin ne kowa malamai sun ce a ɗan yi haka a kuma mutum ɗaya yana iya ɗauka kuma ya yi ko mutum biyu su ne to muzan tunda ai ba su ba ne ba su yanzu ramuwa ce ta ɗora a kansu ba shi shi in ne da ya garacen shi ne ake so da ya ji wannan kwani sani yanzu kuma haƙƙi ne za su biya na Allah eh yawa a damun kawai shekartuka ce ta maki kawai ake ce nuna muna ce ai addini tsanani sai in kashi yawwa wala ya da'uha fi laili aw nahar hatta tanqadi al-kaffara to saboda haka ga ka'ida to an ce kenan kaga tunda yayi jihar sai yayi kaffara to ana nan tunda ya fara kaffara bai gama ba kuma sai kwadai ya kama shi ba zai ce ba a to a tunda na fara na so gamawa to bari a wannan a'a ba sai ya gama kaffarar tukwa bai kama jin jiki shi ma ya ji garaje eh shi ne ke wala ya ɗauha ba zai kusanci iyalinsa ba billeli da daddare ko auna harin ko da yi hatta tan kajiyar kafara har sai kafara ta ƙare cip ya ƙare ya sallace tukoyin zai kusance ta gobe ma yin so ka ƙara a da mutu ne son ce dama dan ka shi jiki dan ka ƙara irin wannan jahilci ko irin wannan shekartaka fa in fa'ala zalika in ko har mutun yayi garaje ya aikata haka abinda aka hana shi ya kusanci iyalinsa dan ya fara kafara ai ai azumi ba ma ki yayi 30 ko ya bice rabi sa'annan sai ce to shikenan kuma da kudai ya kama sai lalluko sai aikata sai kusanci iyalinsa to ka sani kuma ka ƙara wani laifi yanzu kuma ka ƙara zunubi bal yatub ila Allah yanzu kuma ana neman ka kuma ya ka koma tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda ka saba wa Allah da manzansa ka saba umarninsu yanzu kuma sai ka tuba yanzu ya saba wa Allah yanzu kuma ana bukatar tuba a gare shi na daga abin da ya aikata fa in kana wada'uha ba da an fa'ala ba'adul kafarati bi id'amin aw sawmi falyabtadi'a idan ko mutum ya kusanci iyalin nasa bayan ya fara kafara to amma kafara ba ta azumi bace ba ta ciyarwa ce ko ta azumi ce ba kai ba ta ‘yantawa ce ba ba ta ‘yanta baiwa ce ba ka fara ta ciyarwa ce ko ta azumi to ya fara ya yi rabi sai yi wannan gangancin faliyar tafiya malamai suka ce yanzu kuma ya koma kwantar a zero ya yi rabi ya yi talatin ce to shi kenan tunda ai rabi ai an kama ai ba bari zan yi ba to kuma sai ya dawo da yayi wannan garajen to yanzu an mera shi kwantar a zero sai ya saki in ciyar wanne ma ya ciyar da mutum 40 ko 50 ci tsoron goma to dan goma nan ce gobe na na karasa su kawai sai ya kusanci iyalansa to yanzu a zero sai ya sake sabuwar sattin shi da ana ya kace fa'in kana fa'in ko fa'in kana waɗa uhu ba da an fa'ala ba da kafarati bi ida amin abu saumin falyafta ji'uha shi ne sai saki an babu wannan to sai ce kuma wala ba su bi itikil a'awarin bil zihari amma babu laifi mutum zai iya ‘yan tabawa mai ido guda ɗaya amma dai yana gani lafiyar shi da kowai wanda ba mamaki ijiya ce ko irin wannan hakiya da suke fito ma mutum da sauransu to ai kaga hakiya ba ta hana mutum ya yi aiki ai da karfin shi da lafiyar shi zai iya komi ina ba ta an gane to saboda haka in wadan wannan ne dan irin ido ɗaya ne yake da matsala amma komin shi lafiya lau ba mamaki shi haka ma yake tun yana rantarsa to wannan in ka yanta shi ba laifi wannan kafara ta yi irin wannan bawa ne haka nan kuma wa walad zina haka nan kuma babu laifi inda mutum a wajen yanta nan sai yanta dan zina bawa ne kuma dan zina dan zina ne bawa sai ka so shi ka yanta yayi kafara ta yi wannan tsayansa na shi bai ta shafe shi da komi ba ta shafi addininsa kai ne kake ganin wannan a'a shi ba ba shi ne lalataccen ba waɗanda suka zurgo shi kawo shi su ne lalatattu su ne za su tuba ga Allah shi bai da komi lafiyar shi da agon Allah kawai sai in ya saba wa Allah in ya ki biyayya ga Allah to shi ne kuma ya zama lalatacce yawwa wala ta zuru waziratun wuzira ukura ba ina ba ta gane da yawa ana ɗaukan laifi a ɗora ma ɗan zina a ce ɗan shege ne da wannan a'a waɗanda suka yi abin su ne ake bukatar su tuba zuwa ga Allah su gyara shi wani abu bai shafa shi illa ce dai arga an mushi balshe a ce a bai da kwanin da ake bukata ce amma ni idan ya bauta wa Allah ya bi ka keme uban ya bi ka tsoron Allah da sauransu to sai shiga aljanna kai baka shiga aljanna ba ko yar zinar in ta ta bi Allah ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta shiga aljanna kai me ke me uwar shiga gara shiga saboda biki ba Allah ba ina fata an gane laifi ga waɗanda suka kawo shi su da suka yi laifi su ma kuma in suka tuba ga Allah kuma shi kenan suka gyara suka tuba Allahu ghafurur rahim ina fata an fahimta to saboda haka dan mutum ya sai bawa dan zina ya yanta shi to kafara ta yi haka kuma inda bawa ne ma wasu malamai suke cewa bawa ne kuma amma ɓarawo ko bawa ne mai zina kaga duk waɗannan ba su ne mai saban Allah subhanahu wataala in dai lafiya shi lau dan an yan tashi ba laifi wannan sai tashi ma ba laifin an rasa sai shi sai irin waɗannan lalatattun amma in akwai mumune to a ya ɗauko mumune sun suka fi lafiya to babu sai wannan an zo an rasa sai wannan lalataccen mana fasiki mai zina ko kuma barawo ko kuma wanda ya gudu to saboda haka in aka da ruwa ta kama to malamai suka ce ba laifi shi ma fara ta yi wa yajzi as-saghiru wa man salla wa sama ahabbu ilaina malamai suka ce haka kuma inda mutum a wajen zihari kafara ta zihari da aka dora mishi sai yanta yaro bawa ne yaro yaro ƙarami sai yanta shi kai saboda ai aka ce raƙaba amma duk da haka sai mala ce wa man salla wa samu habu ilaina amma da za a samu babba wanda yana sallah yana azumi kenan wanda aka cire mishi wanda ya sai yana da ba mamaki bai tsammanin zai samu liberty aka soja aka zai shi ya fi da yaran nan shi ba mamaki yana yaron kafin ya je wani lokaci ba mamaki ya samu wata farfita da ka fifita yaro tunda yanzu har yanzu shi bai san matukon me wahalar bautar yawwa bai ɗauki komi ba to a samu wanda ya san bautar kuma yadda ya san mahimmancin yancin a yanta shi da shi ya fi amma inda mutum ya zai yanta ƙaramin yaro bawa to ya yi kafar ta yi shi kenan sai kusanci iyalinsa shi kenan wannan matsala ta zihari ta ƙari kenan idan mutum ya yi zihari to ba saki ba ne ba kenan a takaice conclusion magana dan mutum ya yi zihari ba saki ba ne ba me yake hukuncinsa shi ne yanzu kafara zai yi kafara kuma ɗayan abu uku imma ɗayan da wuyaye baiwa ko komi azumin wata biyu a jere ko kuma mi ciyar da miskinai sattin kowane miskini mudu biyu kenan kamar a matsayin ka ciyar da mutum 120 ne kamar miskini sattin biyu ce zakai na ciyarwa to wannan su ne a takaice hukuncin zihari kenan a takaice yau mun yi hukuncin ila'i mun ji hukuncin na farko tukun matar da aka mallaka mata kanta mun ji hukuncin matar da aka ba ta zaɓi sa'annan mun ji hukuncin wanda yi rantsuwa ba zai kusanci iyalinsa ba kenan shine ila'i sannan kuma mun ji hukuncin zihari wanda ya kwatanta bayan matarsa game da bayan mahaifiyarsa kenan waɗannan su ne hukunce-hukunce uku da muka ji su a musulunci kuma ga yadda musulunci ya warware su a sauƙaƙe in aka bi shari'a sai a samu zaman lafiya kuma ina ganin lokaci yayi ko kenan kuma wata sabuwar gaba ce zamu shiga ita ma kuma babbar gaba ta Allah kai musaci mai zuwa inda da lafiya sai mu tashi akan ta da fata abin kanta daidai Allah ta mu cikin ladar abin da muka sukure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani kai namanta wani karin dan bayani sati mai zuwa Allah kai ba mu karatu eh akwai yan akwai da wannan daura aure na diya ta asabar insha Allah kenan da Allah muna ga yata yan uwa gabaki daya akwai wa'azi ranar juma'a tun daga bayan magariba har zuwa sha biyun dare insha Allah kenan ɗan uwa da Allah yi kokari a halarta akwai wa'azi gagarin wa'azi da malamai za su yi insha Allah a ranar Juma'a washe gari kuma asabar akwai daura aure a nan insha Allah a nan cikin makaranta ne cikin filin makaranta ne insha Allah eh karfe 8 da rabi insha Allah ta tafi da rabi ba sai insha Allah kuma waɗanda ba su ji ba Allah ya faɗa ma ƴan uwa kenan an zo sallah insha Allah wa alaikum salam ehe tabbata ce yake to hukumci na zihari eh eh yo baka ne ka retrat ke zuwa le retrat le retrat le retrat on tor toujours ko ce la to kuma an yi bayani a baka fahimta ne shi ne muka ce idan mutum ya fara zihari ya fara kafara sai bai karasa ba sai kusanci iyalinsa shi aka ce idan kafara ta ciyarwa ce ko ta azumi to yanzu ya koma a zero kwantar a zero a rushe yanzu ya sake kuma sa nan kwaye eh zubi ya yi saba wa Allah a umarnin Allah ne ka saba wanda ya saba umarnin Allah ko ya yi zubi yau ba ya aikata haram to haram za shi ya aikata haram mana Allah ne ya hana da manzo sai yi sai yi abin da Allah kamar mutumin da Allah ya hana zina ma ba hukuncin Allah ne mutum ya hana sai yi ba sata don ai hukuncin Allah ne to ai suna ji kamar kaba'i ya aikata kaba'i to yanzu matsayin sa ana so sai tuba zuwa ga Allah sai ka tuba zuwa bayan wannan laifi kuma sai ka tuba ka yi zuwa istighfar ga Allah subhanahu wataala sai mu insha Allah wa alaikum salam eh a yana ji mun darasin da sata wal mafakudu mi darasin wal mafakudu mutumin da ya bace ba ya bar gida ana a wannan mutum ya tafi gida ya bar to akalla abinda ake a shari'ance kaɗin mutum ya bar gida a shari'ance ba ma'ana yanzu masu zuwa taburada ko masu zuwa bulaguro ko wani aiki da sauransu ala akalla kada mutum ya fice wata hudu zuwa wata shidda ya dawo gida ya sake komawa wannan shi ne abin da shari'a ta ajiye domin kamar hadisin da umar a zamanin sosai na umar ya tambaya hafsa wani irin lokaci ne mata zata iya haƙuri da mijinta ta ba ta wata hudu to shi ne a nan ƙarfin malamai suke ta kada mutum ya fice wata shidda in ka je fida ba ka dawo ba in ka je fida bayan wata shidda ka dawo gida kuma ka koma wannan shi ne in kuma ba haka ba to kuma a yi yarjejeniya da matar sai in ta amince ta yarda a zan shekare ba wani abu ta ce ya to ba komai Allah kaka lafiya ka gane to in kana kana kana kana jaddada permission shine haka a shari'ance shi kuma ilahi rantsuwa ne daga gama shi kuma na ga dan ya cutar da ita ne shi kuma wannan ai kaga ba dan ya cutarwa ne ya tafi bida ne da sauransu to kuma a kai ka kula da haƙƙin iyalanka ka dawo to amma alal misali inda yanzu ta kana bugowa ana komai da to ya kai ji har yanzu abin ta ce ba komai ne gida Allah ka ga lafiya to kaga da yarda ta ne to ba komai ne yawa kana neman prolonga yawa kana neman prolongation sai ba eh ayi da a dinga yi ana neman prolongation to insha Allah ina ji tsohon biyar ne ko